من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب Allah subhanahu wa ta'ala mun yi subhanahu wa ta'ala yake sal ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bani Isra'il ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka tambaye da ni Isra'ila asluhu asalin sal din da ke al mun ke lafa ta kula hamza ta saniya ila sakin qablaha is'al ne sai aka dauki fata a hamza da biyu ya koma kan su sai ya saka da tilkan hamza da aka shafe kuma ita wannan alhamza kafin ثم تكدت حملة الوصل للاستمناء لها وعطوكم أكشافي عن حملة تفرد أليف من التفرد لما سيقوم أحسن فصار وزنه قل أو سيزن قل أنشأ أين فعل شيني وانا الحملة إلا لا فعل لي فعل أو فعل وما إذا أقل فأين فعل فالحملة وجدت أين فعل تتبين بنو إسرائيل تركيزا wanda wannan tambaya don ƙosu matauniya da kwamfasa ganin lalin istikalin ba wai dan ana so su faɗi wani abin da ba a sani ba ko kan ba ana nema ne daga nan su faɗi abin da ba a sani ba ba haka wannan ba da hakuri ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ba mamaki dan ba su ba da gaskiya da kai ba domin an ba su ayoyi mabayyana a hannun annabi Musa amma suka ki ba da gaskiya wa nan ya kawo suka ki jawuwa suka ki jawuwa jawuwa su daga ayoyi wanda su a fili zahira ta a fili ka farkin zahar wato kam istifhamiya to kam din istifhamiya ce mu'allikatu san al-mas'ul tsari ta da ya san daga mas'uli na biyu asalin sa'ala yana ta'addare ga makulai biyu za a ce ga makuli na farko ga na biyu za a ce sa'altu zaidan almas'alata ko sa'altu zaidan dirhama na tambayi zaidu ya ba ni dirhami kaga sa'ala kenan ta yi ta'addare ga makulai biyu da zaidan da kuma dirhama zaidan da dirhama amma a nan saboda an kawo kamfin nan wadda take istirkaniya sai ya zamo ta hana sandin daga ake ta nasarce makuli na biyu yanzu ta da kuma makuli na farko shi ne wanne bani bani din bani din shi ne makuli na farko wanda yake kamar da gudu da kan tsarin ne ga shi masa da tsare a mu'allifatu dal an makul tsari sai tsari makul akai ita ce na biyu makulan ata ita kuma akai na da ta zo bayan samtin tana da samtar makulai biyu to na farkon shi ne gumtin shi kuma kamtin shi ne na biyu ya samu kam aka yana kam da makulun biki ne amma wanda yake wajibu takali dole ne a fara zuwa da shi domin ne a domin istifhami ne ko istifhami da hu sadarul kalam wa wa mu yi duha abinda ya tamizi shine min ayatin bayyana mun ba su ayoyi iri daban-daban irin nan yana daga inda yake ya halatta ne su shiga watanni kenan ko ya halatta min ta shiga wata biyu zahira shi wadda ta fili ka farkin bahari kamar yadda aka keta kogi inda a baya aka faɗa wa in falakana da kawai bahara wani farkana da kawai bahara fa an na kuma karkana ala fir'auna wa an tutar da gona wai zalin mani wasalwa da aka kuka musu da garba ta karan yamin man zalla alaikum manna wasalwa to bajjar ruha kuma amma duk irin ni'imomin da Allah ya yi ba su taɓa rike ta sun yi godiya ga Allah a kai ba a'a duk wata nema da Allah ya musu musanya ta bitilcewa ga Allah sai sun sana ta bitilcewa ga Allah ta bayar ko ta a'a wata za a sha rubul madani wa ma'ana Allah la ya fi bila aji wanda bila ke nufi Allah subhanahu wa ta'ala na kawo musu ayoyi bai bai da nuna hajjin kufri amma sai su musanya ta da kafirin domin da ne masallahi min ba da ma za a to ga magana wanda take ta gaba daya ba wai bane Isra'ila ba duk wani ma kowa da ya musanya ni'ima Allah ai ma an ama bihi alai ya musanya abin da Allah ya masa ni'ima da shi min al-ayati daga ayoyi a yanzu sanya ta a maimakon ya ba da gaskiya da Allah sai ya mutu cewa ya ana sabon hidaya domin ita ce sababin shari'a a duban ayoyin Allah ke jawo dan adam ya shirya in ba da ma bayan ta zo masa kufra ya musanya ta da bikirci فإن الله شديد العقاب وبني مثل العذاب yasa nan a maimakon a faɗi magana wata ta koma ta manzo Isra'ila su kaɗai sai aka faɗi magana ma ta gaba ɗaya. Duk wanda Allah ya yi wa ni'ima amma a maimakon ya dawo ya rike ni'iman nan ya gode wa Allah a kai sai ya musanya da mutunci to fa ya saurari ganin azaba da Allah. Ɗayan ba makwa sai ya ga wani nau'i na azaba da Allah. Inda a suratul Nahli Allah yake faɗa wa rarrafa masalan قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأمر الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف Allah ya kawo misali ga al'umma tana zaman lafiya komai na ta hankali ta a kwance. Arziki na zo mata mai yalwa ta ko'ina amma me ya faru sai ta fi cewa nemomin Allah. Shi kenan Allah ya kwartana mata kin ba ki na yunwa da tsoro saboda irin abin da take. Ya sa wannan magana ce wadda ta gama kowa kuma duk mai tunani sai ya duba a gani irin yadda a yanzu ake fama da irin wani. Da ana fama da tsanance-tsanance ana fama da matsaloli kaza ba kaza ba kaza ba kaza. Idan aka kwatanta yadda ake nan da shekara hamsin wannan kana aka ce a za a ɗebo hamsin da sittin da suka wuce. sannan ana cikin wadata ba a tsoron komai in ake wasu shekaru da suka wuce wajen shekaru tamanin ake ba da labarin cewa gaba ɗaya girman garin da yan sanda uku ne suke shekara ɗaya kuma sai isa ana tsoron su ana shayin su amma yanzu ga shi nan an yi barokokin yan sanda an yi a can an yi a can an yi a can an yi a can an yi a can amma kullum ilimin da suke kara faruwa to ne kawo haka rashin rike ni'imar Allah rashin rike ni'imar Allah rashin a tsaya a gode wa Allah a kan ni'imomi da ya sa babbar abin da za a yi a dawo a gode wa Allah a kula da ni'imomin Allah a kula da ni'imomin Allah زين للذين كفروا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب
yana shirin da kafar ruwa ya tuni mun yi da yace an kawatawa wa'annan da suka kafirka din ahli makka daga mutanen makka da wasu su an kawata musu rayuwar duniya bitamni ta fuskar aka rikitar da su ya zama ba sa ganin duniyar a hakikanin yadda take ganin duniya suke wani wajen a huta wani wajen a ji daɗi wani wajen alƙalisi duniya ba wajen nan ba ita duniya a hakika hanya ce kawai hanya ce kawai mujazin hakikatu ha fa'abu wala ta'amuru hawwilu ha inda wani yake faɗa mujazin hakikatu ita duniya hakikatu ai hanya ce kawai da za a ba a huta fa'abu ne za ku yi ku wuce wala ta'amuru ko ku ce za ku tsaya a laya ba wajen a tsaya raya ba ne ɗan adam ya raya lahira ɗan adam ya raya lahira kawai nuha kuma yadda ita ba komai ba ka gudu sai ta zama ba komai ba ita nuna raman kace za ka ɗauke ta a matsayi to shine sai ce tsawon da kai amma in ka baka matsayin da cewa ita dinnan ba komai komai ba to ka gama da ita ka gama da ita ba wanda ya gama da duniya sai wanda ya ɗauke ta a matsayin ba komai komai ba amma matuƙar kace ai za ka dube ta a matsayin ta isa ko kuma sai ce tsawon da kai da yake ta wahalar da kai fa aka buha wannan yasa suka zo ta ya zama suka zo ta a yana irin malin mamne ne ba ko ba na ibn fa'il kawai mun aka rasu wani da zai kafa ruwa mutane da biyu ko fa'il zinati waye ne kawata duniyar gare su wanda yake kawata duniyar gare su a hakika da hakika wannan shine Allah shaytanu majaz shaytan shi ke kawata musu duniya amma ta mutum da hakika Allah ne إلا أبدا أن يكيف لا إلا الذين لا يؤمنون بالله زينا لهم أعمالهم هم يعملون hakika ba wani mai kawata sun ba Allah amma kuma ana dangana kawatawar da shaitan wa in zayyana lakum ash-shaytanu a'malakum wa kana la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa zayyana lakum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabil fa hum la yahtadun duk inda aka ce an gangana kawata wa da shaidani wannan ta fuskar majazi ne ba wai ta fuskar hakika ba ba ta fuskar hakika ba amma hakika Allah subhanahu wataala shi ne bai tara ta kawata wa kuma ya bi bina ifa ilil fa'il wal hayat maqul wa fa'il ghamir yaqulu Allah akwai kira wadda ba sabiya ba zayyana lillazi na kafaru la haya sabiya ya zama kenan fa'ilin zayyana shi ne Allah Allah ya kawata wa kafirai rayuwa ta duniya wai samu su wadannan wahum su wadannan yan tsaro suna izgirin lillazi na amin da wanda ke wuni kullum tashi gani yake shi mummuni bai san ma rayuwa ba bai san rayuwa ba ga inda rayuwa take amma kawai kana tunanin wai gaba wai lahira wai akwai wata lahira bayan a wajen duniya da suke cikin da yasa a kullum tashi ne sai ringa iski ne daga mun ya fakari saboda kuma so da yawa sai zama ma mummunan suna cikin talauci suna cikin bukatu ita ce mu duniya wa imanin alalai saboda sun na duniya sun fuskanci lahira كبلال كما بلال وعمار كعمار وصالح صاحب أي تاجرون لي أي سنة إذن إغريسو ويتعالون عليهم المال سنة نونة أوكاكا أكرم cewa ai suna da dukiya suna da dukiya yasa kuma wanda yake mumuni ne amma ya zamo a duniyar nan tinkafar sa dukiyar da Allah ya bashi da ita yake nuna ifa to mummuni ne amma ya ɗauko ɗabi'a irin ta kafirai ya ɗauko ɗabi'a irin ta kafirai mummuni wanda yake na haƙiƙa a ce ko Allah ya azurta shi ya zama duk duniya ba ni azurta to ba zai wannan azurta nasa ba zai sa shi ya dinga ganin kansa shi wani abu ne ba abinda zai kokarin yi shi ne ma Allah ya sa ya samu fita lami lafiya a azurta wanda sa azurta nasa ya zama ya amfane shi a lafiyarsa amma in ya zama arziki ai amfani da shi kawai don a nuna isa a duniya don a nuna sun kawo me ba mu me ba mu isa mu ba ba abin da kai kai dukiyar ma ai ba ta ka bane dukiyar ma ta Allah ce wa atuhu min malin lahi lazi ta wa an tuhu min ma ja'alakum mustakhlifina fihi ai dukiyar ta hakika ta Allah ce kai ko an ba ka ne ka rike a hannu kai da ita yadda ne ita yake kai da dukiya ta Allah sai kai da aka baka rukunta abin da ake nema yadda Allah yake kai da kayan sa ko kai masa kai masa haka wanda zai taɓa shirka wannan da suke kiyaye kafirci ko ko mun haula sun yi wannan mummunan da su suke ɗaukar su ba komai ba ko ko su ne saboda su yawan alƙiyama a ranar alƙiyama a aikinsa a fili da kawai jirgin nan zama wasu aljanna wani aliyatu ita ko maɗaukakiya ce wa jahannamu mutum da hannun ko waɗannan kafiran suke safilin a ƙasa dai wa ma'ana haka nan ma sama suke a ma'ana sama suke da su a ma'ana na kaunihin mukuranina wal kuffari muhanu wal kuffaru muhanu saboda su mu ne an girmama ba abin da su za su gani na girmamawa daga wajen Allah su mu ne suna ganin duk abin da yake na girmamawa daga wajen Allah a lafiya amma su kafirai suna ganin wulaƙanci ga irin wulaƙancin da ba sa gani a lahira yadda Allah a to bin da ke faɗa a nan rayuwar duniya su kafirai sun su rinka dariya da wanda suke mummune domin wani da wasu da wani abu wanda za su wasu rami wasu sai a lahira ta a yau ne ya fa musulman za su yi kafirai dariya inda lalzina أجرهم كانوا من الذين آمنوا يرحبون وإذا مروا بهم يتلامذون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون ما أرسلوا على الأهل فاليوم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يرحبون ولرأني لأكل المسلمين أن الدنيا تأخيرا للذلال أخيرا للذلال ما هو الإشي المسلمين أن الدنيا تأخيرا للفتح التلميذ الآن والعليل والله يرزق من يشاء بغير حساب الله يجي أذر تولين فأذر تاوى أذر اللي يتمين وبعد ذلك إلى غيره أي على غيره على غيره واللي يجي من يجي لماذا الحديث لو لم يكن حديثي لما أريد سوء عليكم لما أريد سوء عليكم ضد الذي هذا من الجناح واحد ولا هنا لا يمكن أن يقول لا الجنة يأخذ الدنيا لما تنتهي ولا عليك الجنة أو تكملها هو مثل على الدنيا هذا الشيء قال ربنا وتفسر شيء وقوله ليس بأن يملك المسؤول منهم أموال السائلين تفكر سوى أبني سبحانه وتعالى يملك وإن أجي وإذن wanda ake renawa ya mallaka musu dukiyoyin masu yi musu irgirar masu rena su an bakar hasala zalika wani kwasa ba da fati bayan buɗe-buɗe ko gaggawa shi da ya koki sai na wani da zai illa wa ya hudu min nuna amwal ko alƙa fi cikin wasu domin ba wani yaki da aka yi tsakanin musulmi da kafirai sai ko Allah ya karɓa dukiyoyin kafiran da wuya yi a wannan yaki banza ya bayar ga musulmi banza da musulmi bari Allah ya ƙara wa mummunan da an mallaka wa rihabar mummunan don ka ya mallaka musu wuyayen sarakuna ya mallaka musu dukiyoyinsu hasilin magana cewa arzikin mumuni a nan duniya ba da tsari ba ne ba to shi mumuni arzikin da ya fi a nan duniya ya fi gudu ko lahira ya ne ba a tsari za a yi masa ba saboda ne aka ce shi ba a ne masu tsari amma duk hisabin da aka yi masa in dai mumini ne karshen sa aljanna eh ka ga karshen sa aljanna ya zama kenan ai ta wani wajen sai ake kaba ba a yi masa hisabi amma safanin kafin wanda shi za a yi masa hisabi kuma hisabin zai kai shi wuta wuta kuma da sai ya dawoma a ciki sai ya dawoma a ciki safanin kafin ya zo a hadisi Ubangiji bai nufa ba ya azurta bawa sanin da ne sai ta inda bai zata ba. Amma an koma ba maganar lahira to lamarin ai a fili yake. Lamarin a fili yake. Ubangiji za su sanar su ba da lissafi. Kanan na.
Kanan na su ummatan wahida. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وعد الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال الناس ubangiji yake da ta mutane sun kasance ummatan wahidata suna kan addini ɗaya al'umma ɗaya akan addini ɗaya alal imani suna kan imani ai fi mutum duniya a farkon duniya min adam tun daga zamanin annabi adam إلى نوح إلى إدريس أيضا من النبي إدريس وقيل وترواية أتكيكو من آدم أتلك عذاب من أنب آدم إلى نوح فإذا عذاب من أنب نوح عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام والمعنى أبدا أجد في أنهم كرواسو mutane kanu alal haji suna kan gaskiya ba wani saɓani tsakanin a wannan muddar wani kawai aka ce a'a abinda ake nufi suna kan abin da ba daidai ba a wannan muddar da wai amma wannan kawai rarrauna ne wannan ne yasa mai tafsirin jalaluddin suyuti bai tsaya ta duban wannan fassarar ba da aka ce a ba daidai ba ce to a mutane suna kan addini ɗaya fa hatalafu wato imani amma sai aka samu saɓani daga baya bi an amana la'au ya zama wasu sun yi imani maka fara ba'au wasu sun kafirce wasu sun yi imani wasu sun kafirce da aka fara aiko annabawa hau aka lamu da biyu wanda ne sa Allah ya aiko annabawa ilaihi zuwa ga mutanen Allah ya aiko annabawa zuwa gare su mubashirina suna yi musu albishir suna yin biyayya man amana ba mu suna yin albishir ga dukkan wanda ya biyayya ya yi imani da abin da aka aiko annabawan da shi bin jannati da cewa shi dan aljanna ne a wa munzirina suna masu gargadin kuma man kafara wanda shi ya fice bin nari da wuta suna gargadin duk wanda ya kafice da wuta wa anzala ma'amul kitab ya saukar da littattafai tare da su nan da aka kawo kitaba din mufradi amma bi ma'anar kutubi ana nufin littattafai shi yasa aljin jinsiya ce a sharar zalika ila anna al jinsiyatu mufassir ya yi nuni da wannan zuwa cewa aljin jinsiya ce ليحكم بالحق da gaskiya kuwa wa mutanen da an zama an saukar da littattafan ne da gaskiya ba don wasa ba liyahkuma bihi dan yi hukunci da wannan littattafan bayanan na tsakanin mutane sai ma da kufi a cikin abin da suka samu safanu a kai min addini na daga addini duk wani zaɓi da Allah ya saukar ba an saukar da shi ne don waɗanda aka saukarwa da shi in an samu wani saɓani to a koma gare shi don a warware wannan saɓani. Aikin Ƙur'ani, duk sanda aka samu saɓani to a koma gare shi, shi zai ayyana ina gaskiya take. Wa ma ta lafi ba wanda ya samu saɓani a cikin lamarin addini a addini a cikin lamarin addini illa lalle na hutu. Sai ko waɗanda aka ba su littafin ayyar kita ba. Waɗanda aka ba su littafin ba amana babu wa kafara babu wasu kai imani wasu suka kafirci wasu suka imani wasu sun kafirci min ba da ma za a zuwa bayyana bayan ko hujjoji sun zo musu alhujjatu zahira hujjoji wanda suke a fili ala tauhidi bisa kada ta Allah wa min min din muta'alliqatu bi bi talafa kara min ba da din kara kai da ya talafa sabanin bayan hujjoji sun zo ne rage ma ba da bukatarun Allah ististra'i fil ma'ana ita da abin da yake bayan da shi ne da ake bayan za su bayyana su bagar mai nan ya ga abin gabatar wanda akan illan lazi na uku illan lazi na uku wanda suka yi sabani a cikin sa bayan hujjojin sun zo musu su ne wa'anda aka ba su bakai dan zalunci minan kafiri na daga kafirai bai nan tsakanin su zan wanda suke kafirai su ne wa wanda suke mummune hassana hassana هذا الله الذين عملوا ويجب يأتي دولة إيماني لما اختلفوا فيه قبل أقسام ساباني أذكر سألونا مس إيماني جسياتك من الحج وأكل أكلونا مس إيماني جسياتك من تم بيانياتك بإذن نفسه بإرادته لنفسه أي سوى إرادته أي نفسه يا جبات في هداية الذين آمنوا لشرية وإن تكون منك min haƙƙin da gaskiya allazi ta rafa fiye kufa wanda kafirai suke sabani a ciki a wanda wato kafirai suke sabani a ciki a cikin gaskiya wallahu ya ji mai sha wani yana shirya duk wanda ya nufi da ya zahu shiryar da shi yana shiryar da wanda ya nufi shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa tsari na daidaiti shine hanya ta gaskiya ai dariqil haqqi tabarkin gaskiya ai dinil islam أي الدين المسلم سمي طريقا لأنه يسلم المقصود كما أن الطريقة كذلك أي ترى الدين المسلم في هيا يومن إن أنبأ الدين المسلم في سودة ليس هذا باوى لأبن دأكيد في الإسلام الزيرة على إله domin babban da ake nufi a gari tsira a lahira domin in an nufi wani abin da ba tsira a lahira ba to ai ba a komai ba inda duk abin da za a samu ba a tsira a lahira ba duniya duk abin da za a samu in ba a tsira a lahira ba ai ba a tone ba ya sace abin da musulunci yana korabawa hanyar da zai bi ya kai da tsira shi ya sa ko aka kira shi hanya kamar yadda hanya in ka bi ta za ta kai ka ga inda kake nufi kana son ka je gari kaza ka samu hanyar gari kaza والذي كان على الجاء كان بابوه وكيما الا كون لنا haka shi ma addinin musulunci shi yasa wato da yake din wato sinadin musulun kamar isti'ara ce isti'ara ce wannan zara ayat da za a karanta nan ga wata kusa ne fi jahari a cikin wata wahala bil fati jahalin majurin ma almashaqqati wahala asabar muslimin yasa musulmi kila wata ruwa aka ce kana zalika fi gazwatil ahzab haka din ya faru ne a yakin tattar muka ina kar kufaru madina lokacin da kafirai suka kewaye madina suka kewaye da ita suka hana kowa shiga madina shi yasa ba su dawo abinci ba masu dawo komai madina ba wanda yake samun shiga ba abin da ya nasu ake sun shiga madina sai wannan rani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saman Allah kare da gare su ta haka sannan kafirai su mutum dubu goma ne damuwa da tsoro ya tsananta ga musulmi musamman tun da yake a cikin musulmin akwai wanda suke zaune munafukai ne su ɗari uku a tsakanin musulmin shi ne sai wannan aya ta sauka an hafi to kwanja أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب an asisin ko yanzu ɗauka kuke yi ko musulmi yanzu a ce ɗauka kuke an da lura da nada cewa za kawai ku shiga aljanna ba tare da an gwada ku an ga imanin naku ba ai ba a al'amarin ba haka bane ita wannan an zira su kaɗe a ce shi ya sa na halitta ban shi ne fasu ya san salatu da bakwari ya da'in wa bi ma'ana bal wa fas in ta koyi ma kuyyadar da ke kan yanda ibn malik yake faɗa a fiya لو كان في ولا قال لنا ولا ما يكتب مثل الذين علوا من أرض الحالي irin abin da ya zo wa al'ummun da suka gabace ku ko bai zo ku ba kawai don kun ce kun mu ne shi ke nan kun sai ce ga Allah ku zo ku shiga a ba haka abin yake ba bayan da za a yi dan ka ce kai mumuni ne Allah ya kyale ka sai an gwada ka kaga da imani naka da gaske ne asman nasu an yi ruhu أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل فلأعلمن الله الذين سلكوا ولأعلمن الكاذبين. أم تصفوا أم تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا إن كنت أعلم سيكون أجالكم كنت أكون من سيكون أجالكم كوي أتأمنا جبالكم من أباب ما تعرض عن ولا قوة wannan ma yaku alhali irin abin da ya zo al'ummar da suka gabace ku bai zo muku ba shi ma a kan lazinan alawin da su irin abin da ya zo al'ummar da suke gaban ku bai zo muku ba yana mu'minina na daga mu'minai yana limihani na daga jarrabu iri daban-daban ba ta tsoro a ga kuma kun yi haƙuri kamar sabaru kamar yadda wa'yancan ɗin suka yi haƙuri menene ya shaɗe zo musamman ba a samu wannan jumlar masdaqun din mustalafa ce wato wannan istinafi lahawi kenan ba istinafi balagi ba a wajen masu malaman balaga sai ce jumlar masdaqun ba asa'u wato tsakaninta da wacce ta gabata akwai shiku kamalin ittisal domin ta zo ne dan ta fassara menene ya same su shine cewa masdaqun ba asa'u amma wajen malaman nawo tsakiya to jilla ta fuskar da iradi ba abin da ya haɗa wannan jillar da wacce ashe ta zama jumla musta'ana fa kenan yasa su da ka zama akwai is akwai bambanci tsakanin isti'inati nahawi da kuma isti'inati balagi a jumlatu musta'ana fa jumlatu musta'ana fa mubayyinatu ma qabla da suke bayyana abin da ya gabace ta shi yasa kamar harfu bayani wannan yasa aka yi fasaru ba a yi wasan ba aka yi fasaru ba a ce wa masatu ba ba sa ba wani ba saboda za mu iya zama jumla akwai ce muka ba da ita tsali tsakanin loli guda biyu su sai ya zama ba za a sa ba wani ba sai inda ya zama ta biyu aka bayanin ce ko badali ko na a cikin da farko su da irin nan sai ya zama ba za a sa ba wani ba tsanani ya sami shiddatul fakari tsananin talauci warwar ra'u cikin ce sun gamu da rashin lafiya iri daban-daban wa zuzuru an rawar da su zuzuru an rawar da su ya ba'in bala'i da nau'in bala'i a tare gudu wasu hamun zo ya ce ba san jira an nabi'u shi kadai ya kuma amma sauran makarantar shida a da ya kuma har sai abin ya kai ga matsayin manzo ma yana cewa wanda zai na amanu ba da wanda ke tare da shi wanda ke imani tare da shi istila'an lil nasr saboda suna ganin cewa taimakon da aka ce zai zo bai zo ba ya yi jikin ruwa ita na yi shi da alai domin tsananin ya kai inda ya kai ya kai kurewa a wajen sai da cewa mata na tsola yaushe ne taimakon da Allah ya ce zai ba mu zai zo allazi muqidnahu ko wa adana wanda Allah ya matsaye mana alkawarinsa ko ujibu da aka ba su amsa min gina lillah daga wajen Allah aka ce musu ala na'am ku faɗaki ku ji ku faɗaka ku ji inna nasrallahi hakika ce ba ko na Allah ƙari ijan zuwansa a kusa yake wani zalin zalika za a fahimta daga wannan ayar annan wuzar da karu cewa lamarin da sha'ani idan baki ciki ya tsananta idan damuwa ta kai inda ta kai a kanan du'a min farajin mustaja a irin wannan lokacin sai addu'a da neman yayewa ta zama a ba amsa ba amma kafin a amsa din ba sai dan adam sai shi ne addu'a ko su masu addu'a sun ga cewa duk wata kofa ta kulle kofar Allah kada ta rage amma in ya zama ana hangen su aika wata kofa can can ma ko abin zai zo misali a gyara ya ce duk da wata kofar ba ku saurara ko abin zai zo amma ya zama ana ganin ba wata kofa da ta rage sai ta Allah ba san nan ne fa dan nan sai a ga biyan bukata sai a ga amsa addu'a sai a ga amsa addu'a قال تعالى زي تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا أبي wanda yake amsa wanda yake a cikin halin bukata lokacin da ya yi aka roƙe shi yake ya yi da amna ba a kuma na kan rana zalin sare bangi ya tabbata da haka da gaggawa kuma ya ƙara ce suran da azab inda Allah ya faɗa suran da azab ya lura da kuru da Allah ya kuru isa a kuru fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha كان ذكر له كلا إذا أخذ من السلم إذا أخذ وبلغت القلوب الأناج وتنظر إلى الظنون أن يحكي ورد الله الذين كفروا بإذن الله أن قال فالله هو من الكتاب وكان الله قويا عزيزا سيبقوا يا دولة بنجا واكل
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
يسألونك أشرف تحققت المسلمين سنة تنبيك يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون؟ ماذا تفكير أتكن دوكيرس والمعنى أبن أشياء في أن أصحابك صحابك يسألونك suna tambaya ka ana shayi da zai yi ke kona daga abin da ya dace a ce sun ciyar har yin fi kona min mata yasa za su ciyar ne daga duk abin da ya saukaka gare su da abin da suka samu a ce su ɗauka su bayar walau haramun ko da haramun ne abu ya ta haraunar halala ko ko abin da ake bukata kafin su ciyar din girda da halal inda haram dan an ciyar ai ba ta kwace wajen Allah ba bil ajan su su'alin aha a aya akwai wata tambaya da aka shafe dan alayhi jawab amma wajen ba da amsa an fito da tambaya wata bidiyo wa la man yusibu haka nan suna tambaya ga wa za su ciyar suna tambaya wata daga wata dukiya ne za su ringa ɗiba suna ciyarwa kuma wa ya dace su ciya da sai zama sai an ba su amsa wa su'alu an sadaka ta tadawu tambayar da kan sadaka da take ta nafila ba bakka da take farin labar a ji dalilin zuwa saboda yadda aka ba da amsa kaga bakka ta farin la ai ba a bayar da ita ga yan uwa in je wanda ci da su ya zama wajibi ba a ba da zakka ta farin la ga iyaye wato wasa'in aina zai yi kuna ne za su ce ke yasa zaɗin a masuliya ce saboda ta zo bayan mata istifani wa musulman ma za ba da mastifani awman izalan duka tilka lani aina zai yi kuna ta da za su ce wasa'in mai tambayar a gurin murjinu mai suna a gurin murjinu amma ina ba su yi asali an kawo cewa ya tsalo raka amma masu tambayar da yawa fil ayata a aya ya na khalifa domin da khalifi da zulmi da dukkan musulmi ya sa musulmi dai ma ya tambaya aka ba da amsa kamar dukkan musulmi sun yi tambaya ne an ba da amsa domin abin da aka faɗa masa shi ne da abin da aka za a faɗa wa kowa ma ba فكان هذا السائل كرد مالا أو كل مسلم sai zama wannan ne tambayar kamar yana ba yana magana ne a maimakon duk wani musulmi abin da ya sa aka kula da wannan tambayar domin a mutum ranar alkiyama ya zo yus'al cewa ba makawa sai an gaba mutum ranar alkiyama daga dukiyarsa daga ina ya same shi akan ne ya ciya sai an tambaye shi daga ina ya same dukiyar kuma akan ne ya ciya shine aka ba su amsa aka ce kul ma an fafatu sai ne da su da an za ku ciyar min hairin na daga dukiya bayanin ne ma bayani ne ga ma din min hairin din bayani ne ga ma an fafatu shamilun min dalili wa nafi ya da dukiya kaɗan da bai yawa wa fihi bayanul munfaki an yi bayanin ne za a ciyar a wannan alzihu a rushi kai da su'ali wanda yake ɗaya ne daga ɓangarorin tambayar guda biyu وأجاب عن المسرح أما الحمزة daga inda za a bayar da cewa alzihu shukula wanda shi ne ɗaya ɓangaren na tafiya na tambaya da ƙaunihi da yake da amsa za ku biyar a kan wajen ku bayar da mahaifan ku bayar da mahaifan ku wani akadari da da ƴan uwanku ba a ce ga ƴan uwa suna cikin wani hali ba amma a ɗauka a kai wani waje wai da sunan Allah a kai ba Allah cewa a fara duban yan uwa a fara duban yan uwa ba a ce a tsaya kan yan uwan kadai ba amma dai ya zama sai da aka fara duba su aka san me aka ba su sannan a dubi kuma wanda suke na nesa na yan uwa ba wanda ya kama a wato wanda ce wani akalabi na ainihin aulalin daga ya wai mace ko yan uwa wa amana ko amuri ko amuri maza da mata yana daga adadin amin sahabi an bayyana fili da ambatan mahaifa ko da yake sai shiga a cikin akarabina don ƙara lura kula da lamarin wanda tama da wanda suke marayu wal masaki da wanda suke wato wasu ayi marayu don ku yatim ya tama don ne na yatim waye ce ko mun ka faɗa da amma shine wanda ya rasa ruwa rashin uwa a addini a hakkin ɗan adam ba maraici ba ne dan mutum ya rasa mahaifiyarsa ko da a ce matsala a wajen haihuwarsa ne ta mutu to ba za a ce masa maraya ba a duban addini ko da ke al'ada sai a ce maraya ce ba ko amma da duban addini in dai uba yana nan to ba maraya ba ne wanda yake maraya shi ne wanda ya rasa ubansa alhali bai kai matsayin balaga ba wanda yake sai bayan da ya balaga ya rasa uba to shi ma wannan ba maraya ba a'a shi yasa sharadin maraice a ce uba aka rasa kuma da zama rashin uban kafin a balaga ne muku ce ko kaddama da ta ba ala masaki wani sani wata ala ya gabatar da marayu su almajirai da zai kalin ta kasu domin marayun nan ba su da ikon yin kasari su ba sakin almajirai almajiri ai ya iya yin kasari amma shi maraya yaro ne zai yi wani masaki da kuma wanda suke almajirai a lura da lihin mashi wani fukara a nan abin da ake nufi da masakin ya haɗa da kalmar fukara wanda suke fukara inda aka ambaci fukara ba ambaci masakiru ba to masakiru sun shiga cikin wannan kalmar ta fukara kamar yadda duk inda aka ambaci masakiru ba ambaci fukara ba to fukara ma sun shiga cikin kalmar masakiru amma inda yake duk an haɗa su to wannan sai ya zama kowanne da ma'anarsa daban fakiri ba shi ne miskini ba miskini ba shi ne fakiri ba inda yake duk an faɗe su ne amma ya zama fakiri kada aka ambata ba a miskini ba to a nan miskini shi ne fakirin fakirin shi ne miskini ko ko miskini kada aka faɗa ba a faɗi fakiri ba to a nan sai zama da fakiri da miskini da tsere shi yasa kamar a nahau ne da ake cewa jari da mazuri da zarafi in an faɗi ɗaya daga cikin jari da mazuri da zarafi ya shiga ko an faɗi zarafi to jari da mazuri ya shiga amma in an haɗa an faɗe su gaba ɗaya to zarafi daban jari da majururi daban shi ne ake cewa izar jama'a ta farraka wai zartara ka sistama in sun haƙo tesuwa tesiran amma in ba su haɗu ba kuma sai su haɗa in ya zama sun watsa su kuma nan sai su haɗu to wannan sabi da kuma matafi ai garibin lissafi ai wanda yake ba ko matafi ai hun aulari ai wa'annan su ta fi cancanta a ba na taɓa nan da an da ma'aikata na alheri in fagin ciyarwa ne wa gairi ko waninsa da abin da dai ɗan adam ne na alheri wato ma shari'in wa taɓalu fi shari wa ma ba da sai jawabu wa ta da suka nuna Allah ya zo da wannan zola kubani na kallon gobe don a ba da nutsuwa ga mummuni mummuni ya samu kwanciyar hankali da ne shi fa'i zuwa adalla a cikin nutsuwa da alkawarin Allah ta yi ka ɗauki sadakar ka ba wani ya nuna ma bai san ka ba shi ba amma ne dan Allah kai Allahn da kai domin sa yana kuma akwai sanda zai masa kai ba a yin abu dan Allah ya zama ya fada a banza ba a masa ba za su yi haka ba sai guda za su yi su ke wadatun sa alkawarin Allah da wani sakaya ya nahu wa adadiya domin Allah shi ya alkawarin cewa in dai shi aka yi ba to sai ya yi sakaya wa wani guda ka nan alkawarin Allah ko ba yadda za a ce ya yi bai zo ba dole abin da duk daɗewa ta alkawarin Allah ya zo auren ba la yi la wa'ada walakin asarar nasu la yalamu kuma tare da haka misali da ko da gwagwadon zarra baya kuya daga sanin Allah. Min al'abdi mujazatuhu alai cewa zai wa bawa sakayya musu ayyukansa alheri ayyukan bawa na alheri haka din yana nufuntuwa daga cewa shi Allah yana sane da duk wani aiki na alheri da bawa duk aiki na alheri da kai in dai Allah ka nufa da shi to Allah yana sanar da shi ba makawa ko sai ma sakayya أكلت إن الذين عملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أقول سلك ذلك تنافل أخوها كتياتي. Domin wanda yake sadaka ta nafila ya koyi ta yana cikin waɗanda Allah zai sanya shi a inuwar Allah wato a inuwar al'arshi ranar da ba wata inuwa ba ta Allah. Yana cikin mutum bakwai da ake sa su a cikin inuwa wa kala da biyu mustafa inna sab'ata yuzilluhum Allahu al-azim bi zilli to wanda ɗaya da cikin su shi ne wannan ne cewa a wa ma tab'al duk wani abin da ka aikata min hayar na daga alheri to fa inna Allah in fa yi cewa ne au gairi ko wani ko wani kan kalamin da yi ne tsaye kamar magana mai kyau shi mai daɗi ko yaushe mumini abin da ake bukata zai magana ya bukata a yi magana wadda take sassauta ba a yi magana da fada ko isa ba wannan ko kaɗan ba tsarin imani ba ba tsarin wanda yake mumini ba duk da na ba ta na alheri fa inna lahi ya ali ubangiji yana sanar da shi ba mujazin alaihi ba makawa zai sa kai a kai ai wakati su zama da za a ubangiji ya lalace cewa lalace ya yi sa kai wa ikon da an yi abu ne ko wanda yake ya cancanta a ce Allah ya gaggauta sakamakon a kan duk abin da aka yi na alheri. Mutum a nufin kitabu.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ce ku ba da kulta an faranta yaki a kan ya ku mummune kurira an faranta yaki a kan ku ne kuffar da kafirai a shi yaki da aka dora a kan mummune iri biyu akwai yaki karami wanda shi ne na makami a yaki wanda yake kafin akwai yaki babba shi ne mummuni ya tsaya yaki da zuciya wanda kowane a cikin yakokin nan da yake karamin da yake babba farilla ne a kan musulmi amma malamai suka ce shi yaƙi babban ayya ma fi muhimmanci domin kuwa akwai ɓangarori daban-daban wanda ke ayyana cewa babban yakin shi ne yaƙi da zuciya har yaƙi saboda matsalar yaƙi da kafin in ka yi nasara a kansa to ai ka yi nasara ta yi kamar da shi bawan ka ta yi zama ka kashe shi ta yi kwace dukiyarsa ta zama taka ka samu gani mai yaki amma yaki da zuciya in har ka bari ke nasara a kanka to ka halaka har abada yaki da kafiri in kai nasara a kanka kai nasara in yi nasara a kanka me ya makomar haka ƙarƙari a ce ya kashe ka wurin ya kashe ka ai ka zama ka yi shahada da ka zama ka yi shahada amma zuciya in kai baka kashe ta ba ta kashe ka to ka halaka har abada yadda shawar da ɗan gudu yake faɗa a tare da nasir ya sanar ba wa kuma tallaha min Allah musulmi ka faɗa ka ka gane ga bada take tsakaninka da zuciya ka zamo faɗin da kake da ita sai ka kada ta ma ka kada ta ka yanka ta in ba ka yanka ta ba ita yanka ta za ta idan yanka ta ko ka halaka har abada in ana ya tabbata ta zai lawa wawo afa an ta takunu alai wakila To, an fara ta muku yaƙi ku yaƙi da kafirai, ayil harbiyin, wato, ai wa kana farko ba da hijira. Faranta yaƙi da kafirai bayan hijira ne, ba da an nuhiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bayan da an ce da manzo Allah kai ne yaƙin da kafirai. Sai ne ta wata ina aya. A cikin ayoyi sabbin da turare. Ko faru arziki, in fata al'aruku idan kafirai suka kawo musulmi hari to a sannan kowa da kowa ma a cikin musulmi ana nema ya ɗau yaƙi ya ɗau makami ya yaƙe su har sai sun fita daga ƙasar musulmi. Kifaya ne farin baya ne illa ne da idan kafirai ba su kawo wa musulmi hari ba. Ya zama kafiri ya zauna a garinsu ya zama mu ne muke neman sa. Wasannan an samu wanda za su yi hakan sun ɗauke wa saura. ba sai lalle kowa ya yi ba ko hukumu da wato shi wato kafirai sun aka ce a yaƙa ayin harbi ai wanda suke da tsakaninsu da musulmi ba wata yarjejeniya ta a zauna lafiya la ahali ba wanda suke tsakaninsu da musulmi akwai alkawari ba la ahali zulmai fa ya haru kitalu wa yannan a yaƙin su haramun ne muskafirai da yake akwai alkawari tsakaninsu da musulmi cewa za a zauna lafiya za a daina yaƙi to wannan a ce za a kai musu hari haramun ne shi aka ce ma ai ko da ganowa aka yi cewa sun saba alkawarin sun saba yarjejeniyar da aka yi da su to wajibi ne a sanar da su kafin a ce an kai musu hari yadda Allah yake faɗa ayar da za ta zo a nan gaba a suratul anfal وإن ما تحاكمن من قوم كيانة فانزل إليهم على سواء إن الله لا يحب الحائد dan kun yarjejeniya da kafirai sai kaga alamar cewa ba niyyar su suka wannan yarjejeniyar da suke tsakaninka da su ba to ka jefa musu yarjejeniyar su amma ka sanar da su eh ka faɗa musu cewa mun ga alamu yarjejeniyar da suke tsakaninmu da ku ba aiki kuke da ita ba shi yasa daga yau ba wani abu tsakaninmu da ku sai ya yi ce za ka waɗa musu alhali ba ka sanar da su ba in kai haka kayi ha'inci shi ko Allah ba ya san duk mai ha'inci duk mai ha'inci la ahalin jumlati sai ya rubuta ita nan to a wa huwa qulul alhali ku ba fa san yaji ba fa san yaji makaruhun lahu ba fa san yaji daba da ɗabi'a ta ɗan adam da mashakkati saboda wahalar yaji fa huwa makaruhun min jihati dalil shi ya ke abin ƙin ne ta fuskar ɗabi'a ta ɗan adam wala an zama min kawai ɗan ya karahu annahu karin hukumar lahi biyu amma dan ɗabi'a ba ta san yaƙi ba a ce ɗabi'ar ta yi hukuncin Allah da ya da cewa a yaƙi ba salo min ba da mahalafatin nan zaman nan yana daga babin cewa a saba wa zuciya zuciya za ta ce kakka je yaƙi ban je yaƙi nan za a yi a kashe ka za a yi a kwace ma za a yi ma rauni to ka saba mata ka je yaƙi ka je yakin mutum wanda ya je yaki don taimaka wa addinin Allah to Allah ya masa alkawarin ɗayan biyu ko dai ya dawo da ganima ko ya shahara ko dai ya dawo da ganima ko ya shahara wasa an ta karo husha abu ne a kusa a ce kun ƙi abu abu ne a kusa a ce kun ƙi abu wa yau lakum alhali wannan abin ya fi muku alheri tayun abinda ba ku so amma zama alheri jewa yana cikin su sau da yawa za ku ci abu amma ya zama Allah ya sanya alheri mai yawa a cikin wannan da zamu ji na gaba a suratul nisa in kare su ruhunna fa sai an takarhu shay'an wa yaj'al Allahu fi khairan kaseera ah wa huwa wa sai an tuhibbu shay'an abu ne a kusa abu ne mai yiwuwa a ce kuna son abu ko sharru lakum alhali shi wannan abin da kuke so din sharri ne gare ku limaini nafsi ila shawati saboda ita zuciya ta zaka kada zuwa sha'awace sha'awace almudi mata la halakiya sha'awace sha'awacen da suke wajen sa halakar rai wani kore ha an ta kalifa saboda zuciya ba ta son ta kalifa almudi mata la sa'adati wanda suke wajen sa alzurta a falsa'adatu azurta fi da'atillah ina cikin a tsaya a biyayya ga Allah wa shaqawatu tabewa fi ma'asi ina cikin a saba wa Allah wala Allah na kun miji tali wa in kare mutum ruhu hayar ta yi akwai alheri babban gare ku a cikin yaƙi ko da ba kwa da na fi in mazafara wanda ni mata ausha da Allah domin shi yaƙi abinda yake sadarwa zuwa gare shi ɗayan biyu ko dai a ce kun samu nasara akan abokan gabanku kun samu ganima ko kuma a ce a sun kai nasara akan ku sun kashe ku in sun kashe ku kun yi ne sun samu shahada a nan wanda nan gaba za a faɗa cewa ai wanda ya shahada ba a ce ma ya mutu ba wala ta zanna da da usulu fi sabilillahi amwata bala aya a baya gabata gare mu wala ta kulu liman usulu fi sabilillahi amwata bala aya wala ta kulu wala ajru da lada mai girma mai lada mai girma to fi zan tuni a cikin barin yaji kuma akwai sharri sharri wa in ahabbtum koda koda kuna son barin yaji da na fi zulla wal faqara wa hirman al ajr domin abinda barin yaji ke kai ku gare shi shi ne za ku zama kaskantattu kamar yadda a yau musulmi suka zama kaskantattu abin haushi kuma ake zuga wasu daga cikin su ko masu da'awar cewa su nasu ne suka dawo suna yaƙi da ƴan uwansu suna kashe ƴan uwansu a banza da kafirai can su zauna lafiya da isra'ila ta danne baitul maqdis tana zaune lafiya sai da wadda ta ga dama ai ya zama ma nan ne mulkin ta nan ne karfata ta amma a nan ana ta kashe musulmi a masallatai wai da haka za a yi za a yi tsakar ga kafiri can an kyale shi ya zauna lafiya amma kuma musulmi shine za a ce za a yaƙe shi yana masallaci ba a kashe shi wai da haka kuma wai za a tsaye da addinin Allah لأن فيه الذل والفقر والهرمان الأجر بل يجي زي جاوة زم أنت أنت أي بجانب العدو علينا إذا هم أبو خلع باسي من جاي أكم النشين إذا أتى متلوتي لكونه يطلب مالنا ومن ذم هو كاتب زي إنه قاشي دوكيم ويرمان الأجر لكم أنا لا داء المترتب على الجهاد في سبيل الله لا لك هو متشوى أي ياكي دنتي مكاوى عدين الأمر ومرأة الحسنات إلى سبع الأجر إذا شوى za a ninka hasana har zuwa ninki ɗari bakwai wa gairi zan domin wannan mimma wa adallahu bi ilmi jahili daga abin da Allah ya yi alkawari da shi ga duk wanda suka tsaya da yaƙi don taimakawa addini wallahi alam Allah yana sane ma huwa hayru lakum ya san abin da yake muku wa antum la ta'lamun amma ko ba ku san zalika wannan ba wa badiru ila yamam yasa ne abin nema da gare ku gaggawar aikata abin da Allah yake umarta ku bigi da shi wa asala nabi sallallahu alaihi wasallam awwal saraya a ubangiji ya aiki da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki rundunar ta ta farko haza wannan bayani bayani ne lissababi nuzuli hadhihi al-ayat sababin saukar wannan ayoyin min huna tun daga nan ila ayar rumi ai za ka so wannan rumi shine in zuwa yasalunaka anil hamdi wal nihya يسألونك عن الأمر والنجم ولا لا يفرفر لنسى وكان تلك التربية ذاك ثمانية رجال wannan rundunar gaba ɗaya mazaje takwas ne wakila su zai ashira wani kawai abin su sha biyu an sanar mun nabi annabi ya aika su ga wani waje da ake kiransa na halatu wajejen ɗa'ifa da hatar ɗa'ifi wajejen ɗa'ifa suna leƙen asirin kafirai su kawo musulmi labarin kafirai. Suna fi zalika mauri suna wannan wajen sai wasu matafiya karasa na ƙwarar shawa ‘yan kasuwar ƙwarar shawa sun zo soke da su sun kawo da wajen ɗarifa suna tare wannan yan kasuwan na Qurayshawa suna tare da mazaje goma hudu sai ma'abuta wannan runduna da manzon Allah ya aika suka kashe ɗaya daga cikin mutum hudu suka kama mutum biyu kuma ɗayan koyi gudu suka ribaci duk wannan kayan kasuwanci wato raƙuman da abin da ke kan wannan ya abu ne a ƙarshen yini daga jibarin ahira kafin yakin madar da wata biyu da sani wato abin da ya fi da so abu wata wata da wata biyu da ɗan kwanaki tun da madar sha bakwai da ramaran akai wannan kuwa abu ne ƙarshen watan da ahira kaga an sai da aka samu rajab aka samu sha'aban sannan aka samu kwana goma sha bakwai a ramara ma'alar ka sani aka ji zata tsara zuwa baki ɗaya da zuwa da manzon Allah ya aika da yaƙoƙinsa mudasar inni sariya abin da ake kira sariya daga mutum biyar haƙi zuwa ɗari hudu abin da ya fice mutum ɗari hudu sai a ce rindina ce ba sariya ba sannan abin da mai tafsirin ya faɗa a fili yana hukunta cewa kafin wata rundunar manzon Allah bai taɓa aikawa da wata runduna ba. Amma abin da Musan Lari ya ambata a littafin Mawahibu na duniya cewa runduna ta farko da manzon Allah ya aika a watan Ramadan ne wata na bakwai ga shi da manzon Allah alaihi salatu wassalam. ta biyu a watan shawwal ne ta uku a watan safar wannan rindinar wadda aka aika na kala ita ce ta hudu kasarasa ya kai yari ya kai yaki kafin wannan tsariyar har guda uku wani mutasiri sai dai ta yi a iya ba da amsa da shi ne tasirinmu da cewa abin da ake nufi da cewa wannan ita ce rinduna ta manzon Allah ta farko kasan ita ce a wato ana nufin rinduna da aka sami kisa a cikin jarima ce kafirin amma duk rundunonin da suka afka wannan ba a sami kisa ba ba a sami ganima ba a wato وعليها أبلام جاش wanda aka ba jagoran rundunar shi ne Abdullahi Jash ai Aliyu shi ne kumandan rundunar wa Muhammad Rasulullah shi dan amma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ne dan uwan Zainabu bint Jash a kasar musulmi suka yaki kafirai ai yanzu na kanu mali wanda suke tare da wannan kayan kasuwanci wa kata rubnan harami suka kashe ibn al-harami a ahira yau a rana ta ƙarshe min jimadar ahira daga jimadar ahira wata baka alayin da rajab amma sai zama suna tunanin anya ma ba ɗaya bane ga watan rajab fa ayyara humul kuffa sai kafirai ya zama suna aibata su bisa hilalihi da cewa sun halarta yaƙi a watan rajab alhali ko watan rajab ya ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma منها أربعة هم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فنزل تشير في آية تسوكا يسألونك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كثير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يسألونك يا رسول الله صحابتنا تملك عن شهر الحلال تبوت علي الفرما المحرم كنا أخرتها يأتي كذلك hukun suna tambaya daga hukuncin ya ce badalu shimali sai ka tare badali ne daga sharin harami badali ne ishtimali kullum ne da su talumci yin yaki a wata mai alfarma ka biyu abu ne mu kuna kwarai azimin wuzra zunubin sa yana da girma mubtadan wa habar talum din mubtada ne kabirun kuma shi ne labari da yasa aka yi mubtada da nikira a nan saboda an sufanta ta fihi din jari da majrurin na ati ne ga kitalu jari da majalori in ya zo bayan nikira sai ya zama wani aki ne ga nikira kamar yadda zaura in ta zo bayan nikira sai ta zama wani aki ne ga nikira wasattun an sabilillah amma kuma ku gane hana mutane bin tafarkin Allah san su san mutu da mutu da ne man kullina a ce an hana bayan Allah an hana mutane an sabilillah bin addinin Allah dini addinin Allah wa kurmi da kafircewa da Allah lillahi ka fito da Allah wasan du'a da masjid harari a hana mutane su zo masallaci ne alfarma su ibada ai makkata ai makka wai radu ali minhu da ake za a fitta mazauna makka daga makka suwa ake nufi a nan wahumul nabi suna nan sallallahu alaihi wasallam wal mu'minul mu'minin wa barzu ta dai labarin mubtadan nan shine akbaru inda Allah haka din laifinsa ya fi girma wajen Allah ai wa'annan abin da aka annissafa laifin ya fi laifin ma yaƙi a wata mai alfarma bilal ta talifi da gan yaƙi a wata mai alfarma wato nasu a shirku bin tare da wanda Allah da ake samu daga wajen ku ko kafin akbar munin ya fi girma min alƙatil da kun bi daga ake an kashe ku a wata mai alfarma ai wanda zai tare da wanda da Allah a koyaushe ma aka kashe shi da ake ai yayi daidai domin ko laifin abin da yake bai kai laifin a ce an yi yaƙi ko an yi kisa a wani wakaci ba a wakaci mai alfarma ba wala zalu na ai ku kafirai ba su gushewa yuqatilu rabbul suna ya ɗauka ayyuhal mu'minin ya ku mu'minin hatta ruku sai sun ga sun mai da ku addini ku daga addinin ku kafiri ba zai taɓa saurara wa mu'mini ba sai in ya ga ya raba mu'minin da addininsa ilal kufri kuma ya koma kafirci idan su dawo matakai sun samu damar haka ومن يتدل منكم عن دينه وقال duk wanda a cikin su ya bar addininsa duk wanda yake da musulmi ne amma ya bar musulunci sai ya zo ya mutu wa kafiru alhali yana kafiri ga ulaika ba su wannan kufar hali ta badalat amalu su da ayyukan tabati as-salihah da kirki sun da wala duniya da lahi wala ta da biha ba a lissafawa da ita wala sawaba alai ba za su tsolla da ba kai wata kai da bilota alai yafidu annahu law raja'a ila islami la nasul amal da aka ce in ya mutu akan kafirci to wannan din yana fa'idantar da mu cewa da a ce wanda ya ridda zai dawo musulunci to ayyukan duk da ya kyawawa da sannan yake musulmi sai su dawo gare shi ban saba ne za a ba shi lada a kai wala ya fi ko ba a cewa sai ya sake wa alaihi shafi'i akan wannan imamin shafi'i yake amma ne mai hashiyar yace ha zara iku wannan abin da suyuɗi ya faɗa ya dangana kuma ga masabarsu yana da rauni والمعتبر عنده لأن شاء أنه قال الشيوع للإمام الشافعي أنه يكون له عمله مجردا عن الصواب شو أوجه لله إن يفعل لله يدعو بمسلم شيء فأيوك الصلاة دعوة ليش أما فقال أبش لا دعوة وأما عند مالك أمام الإمام إمام مالك الإمام أبو حنيفة yana matsayin kafiri na asali idan yin musulunta wani abu daga ayyukansa ba za su dawo ba gare shi amma ba a cewa sai ya rama saboda a faɗin da shi a cikin musulunci. A kula su yau da sai fa ne musulunta ya dawo musulunci a wakacinsa wannan za a ce ya yi. Fa'idar wannan saɓanin tana bayyana a cikin wanda za a ce sahabi ne amma sai ya rinda. Sannan ya dawo musulunci bayan da ya yi rinda. ruwayatu ne da bi sallallahu alaihi wasallam da zalika ya zama kuma ganin sa ga annabi bai tabbata ba bayan da wannan sun musulunci yanzu a iya cewa shi sahabi ne mujabba da kan amma halin kasancewar ta a basuraitawa daga lada ladan sahabai bai samu ba amma dai za a kira shi sahabi akan wani imani shafi yake aula ko ba za a ce masa wannan kuma ba za ta dawo gare shi wa abu hanifa amma akan wannan imam malik da abu hanifa da ce amma matar wanda ya ridda ta nisanta daga gare shi da zarar ya ridda amma ina musulunta kafin a ya dawo ga musulunci kafin a ce ta gama idda to sai ta dawo matarsa ba sai an yi sabon daurin aure ba wajen imamin shafi amma wajen imam malik da wajen abu hanifa wanda ba za su dawo ba gare shi sai fa an sabon daurin aure hukuncin wanda ya rinda wajen imam malik za a nema masa duba kwana uku in ya tuba shi ke nan a gyara idan bai tuba kuwa sai a kashe shi bayan faduwar rana a yini na uku daga liddar ta ko da ka sabu na masu wannan sufa su ne yan wuta sun biya hari su kan masu dawoma ne a ciki wannan ba zan tsari ya sun ɗaya nuna da lindina ka ɗauka annan mu in sun san mun da su cewa su koda sun fita daga ashe sun yi laifi fala su lahum ajrun amma ba ashe sun samu lada ba nazala sai aya ta sauka إن الذين الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين آمنوا حقيقة وإنهم بشكي إيماني سنة أبلان ذات لون كي تعالى بشكي وهاجروا والذين هاجروا لون كي هجرة هاروا وأروا تكلم بقصاشهم أشار ذلك إلى معنى الهجرة هنا يا يمني ده معنى الهجرة أنا إذا وانا ما قنا ده يبقى وجاهدوا سياجي في سبيل الله تدعوك ككلمة الله تدعوك كعدين الله دي لا يديني تدعوك كعدين الله أولئك مصدر ثم رزون رحمة الله suna sa ran samun ramar Allah ai sawabu la ga kan wallahi ubangiji gafuru yau gafara ne rahimin mai jin kai aw mara madidin kubranu hadiyati a gafarta kuskuren su yana da rama da yi ko da ma yakin da suka yi a ran ɗaya ne ga watan rajab aka ce ba komai a wa kasu gani mata alai aka ce a raba gani da suka samu fa inna hu nazala ba da hazil a dan wannan ayan ne ayat suratul anfal ta sauka wa alamu anna ma ganin min shay'in fa anna lillahi yusuf ba ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musa li baitul mal Allah sallallahu alaihi wasallam kafi yake bi ko musul abin da ta samu a matsayin ganima da mai tunar uku ba ta yin al'arba'a ta Allah ya raba musu rumu biya to Allah ne yawan gafa ne ga mutane ne yawan jin kai gare su Allah sun ya masu rama Allah ta ma shi jin kan na sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara mu da wannan Allah ya fara ko da aka fara shi alhamdulillah sai ta fara da yake na ko اللهم صل على سيدنا محمد وعلى